بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسطر وبعد من دعوه كان كرتم أصول الفقه ذنب من تبع الزمن بركم karanta ta'arifi na usulul fiqh lughatan wa istilahan sai muka kwana a gurin yau insha Allah za mu tashi akan fa'ida na usulul fiqh amma muna yi a takaice a takaice fa'idatu fa'ida na ilimin usulul fiqh wanda ya samu wannan ilimin me zai amfana da shi ne fa'idan da zai samu samarat هو التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليمة على التقصير كلام بفتكة fa'ida na ilimin usulun fiqh huwa tabakkunu shi ilimin idan ka same shi zai baka dama shine huwa tabakkunu samun dama min husuli qudratin naka tabbatar da iko wani iko يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية ولا إن كسامو أن إيكم sai ya baka dama ka iya fidda hukunce-hukunce na shari'a wannan dama da ka samu sai baka iko na da za ka iya zakulo hukunce-hukuncen shari'a من أدلتها تجا أيهم أدلة ناس أدلة حجوج قرآن ده حديث كلام على أسد سليمة bisa tushe wanda yake kubutacce yanzu hadisi kan tushe ne ko ba tushe ba na hadisi da ya min adillatiha kwarai eh adillatiha au ma Allah ke ya ɗi kenan ta fi ya tashi min adillatiha daga dalilai wato na shari'a din daga dalilan da ai shari'a tana da dalilai su ne mai ƙwa'ayin dalili ko akwai dalilin da za ka kawo dalilin ƙwa'ayin dalili akwai shi to shari'a adillansa kenan amma ala asasin kalimatin a bisa tushe wanda yake mutacce kamar yadda nake misali aye hadisi tushe ne wanda wato asas ne da ake gina shari'a take gina a kansa ko ya zama ku mutacce usulul fiqh zai baka dama ka zakuru daga asas wanda yake mutacce ba mai rauni ko wani layyin ko mawdu'i hadisin da bai da makawa da sauran su kubutacce wanda bai da matsala matsalan وإسنادا متنين سد إسنادي da duk dalilin da za a samu ya zama kuma kirki in Qur'ani ne ma ya zama ka san yadda wato duk abubuwan da ake nema kafin a iya fitar hukunci daga Qur'ani ne domin Qur'ani akwai mazbutul qira'ati mazbutul hukmi akwai mazbutul qira'ati mansukhul hukmi akwai mansukhul hukmi wa mazbutul qira'ati kaga in baka san waɗannan ba didda hukuncin zai ma wahala sai ka fitar da hukunci a inda ba wurin ya kamata a fitar ba ko sannan kuma akwai bayan waɗannan da na kirga akwai kuma abin da ake cewa ko da yake ban ji bayani su da bara sai ban ji kawai kare ya zama a wuce kuma shi kenan an faɗa kawai kawai kyarkyarar kaza ba ji ma mai ba san ma iya da ne ake nufi ba akwai mazbutul qur'ani akwai mazbutul qira'ati mazbutul hukmi akwai abin da karatu sai yana nan ana ganin sa a cikin qur'ani a littafi littafin qur'ani wa mazbutul hukmi kuma hukuncin sa tabbatacce ne akwai kuma mazbutul hukmi mansukhul qira'ati akwai wanda hukuncin sa akwai shi amma an sha da karatu babu karatu a qur'ani dukkan ka duba amma hukuncin na nan akwai kuma mansukul hukmi madbutul qira'ati akwai wanda ga karatu a qur'ani kana kallo amma babu hukunci abinda ayan ta fara ba ba za a yi sake kansa me ina ne ba su to in baka baka koshi da usul fiqi ba baraka gane wancan duk baraka san su akwai wanda shi gama ai kowa ma ya san shi wanda karatu akwai shi hukuncin yana nan su suka fiya wa Qur'ani ya yi da dina amon ya yi da dina amon ya ta wani da tsaron nan duka ko dai su ana ko su yi gurbi to a ciki akwai wanda duk waɗannan yanayi da na fara ne sai an saba shi wanda aka shafe karatu aka tabbatar da hukunci irin ayar suratul lahzabi na kan yawan kawo misali da shi har ma masu ulumul qur'an suna kawo misali da ita ita ce ayar wa shaykh wa shaykh qatlin farjumuhuma idza idza zana yamatta wa kana Allahu azizan hakima tsoho wanda ya taba aure kenan da mace da ta taba aure idan suka yi zina a bunne su zuwa wuya a yadda sai su mutu kaga ba ku aya duk qur'anin ka ne wallahi ba za ka ganta ba amma hukunci yana nan arzuri ba a rajamu ba a rajamu suke a hukuncin musulunci akwai rajamu ko ba aya an shafe ta to akwai kuma wadda ga ayan akwai ta amma hukunci an shafe ta irin ayan baka walidina tafona min ko zaruna zuwa da wasiyatun ko wasiyatan akwai kira wasiyatun ko wasiyatan يزوج غير إخراج متاع للحول غير إخراج هو wannan aya ga ta rubuce amma hukuncin da sha Allah ya duk mutumin da ya mutu ya bar mata to mata nan a hukuncin shari'a in ji ayan nan za su yi idda ne su zauna gidan su ɗakunan su ba su ta shekara guda za su yi idda متاعا الى الحول غير اخراج شجرة تون in an ba fatawa ta ce ya hukuncin inda a musulun a shekarar musulunci sai ka ce ai shekara guda ne to ina hujjan ka hayar qur'ani mana ina wacce ce ya ka jawo wannan aya wallazi da kafara fi gwada zaruna ba da wasiyata ko wasiyatu ka jawo ta zuwa ƙarshe to ka kifa shi ko wallahi ayan qur'ani kuma wallahi akwai akwai karatu a qur'ani amma kuma wallahi ba to a usulun kana kana da shi zai zakulo ba irin waɗannan ka san saboda ka zo hukunci ka san wanne ne za- me za ka yi hukunci da shi to a takaice dai wannan kenan wadi'hu wadi'hu father of the knowledge wannan ilimin kenan da muke magana a kansa waye founder da fara of usul fiqh waye shi ne nan za mu karanta wadi'hu wanda ya kirkiri ya dawwalar da ya fari ilimin usul fiqh shi za mu sani yanzu wa awwal man jama'a hadha fanna ko suna ce man dawwana farko wanda ya tattare ilimin usulul fiqh ko ya dawwana shi aka rubuta shi a rubuce gashi nan fanni bai zama kansa wa awwal man jama'a hadha fanna huwa al-imam shine al-imam Muhammad ibn Idrisa Muhammad ibn Idrisa الشافعي رضي الله عنه محمد بن إدريس الشافعي شيني ودى يكركري إلمن أصول الفقه كو يفاري إلمن أصول الفقه كو يدونا إلمن أصول الفقه كو يتترى أصول إلمن أصول الفقه فعليك وانا كم كم إمام الشافعي شيني founder na usulul fiqh thumma bayan shi daga baya kenan tabi'ahu ulama'u tabi'ahu ulama'u ulama'u malamai sai suka biyo shi suka biyo bayan sa wurin rubuce-rubuce kenan akan ilimin amma shi ne farko wanda ya fara rubutu a rubuce shi zalika cikin wannan matsala na ilimin usul fiqh malamai suka biyo bayan sa wurin rubuce rubuce ne fa allafu fihi at-talifat fa allafu fihi at-talifat suka wallafa a cikin wannan sha'ani na ilimin usul fiqh talifofi ma'ana littattafa akan ilimin usul fiqh متنوعة تاليفو فيكم نوعو دبن دبن نوعو دبن دبن ما بين منظور ومنظوم a cikin talibobin akwai wanda aka yi su ma bai da manzore akwai wanda aka yi su da nasi nasi me na kai zube zube shi ne na kai an gane ko ne har yanzu eh eh to shi ta ina ma na me
Rubutu a kawai. Rubutu?
to haka kawai na sake ce rubutu haka kawai to ne na dauka nasri malam suleiman shine theory theory haka kawai ai ta rubutu ba tare da wata kafiya ko yan ba ai an ce manzomin kuma shine waka point point akwai sunan da ake kiransa da shi ai. ko da turanci banda points din points shi ma hakan diddai na ɗauka ma akwai wani so wannan point kawai wake ma bai da manzorin wa manzorin wa muktasarin wa mabasurin haka akwai littattafa da aka yi su muktasarin wanda aka takaita su yan ƙananan littattafa haka aka yi su usulul fiqh wa mabasurin akwai kuma manya-manyan littattafai mujalladai akan ilimin usulul fiqh muktasar shine karami irin karamin littafi haka mabusutse yanzu wannan kaga ba za a ce mar mabusut ba shi ma mai mai littafi sunan sa ma yake yake alwajiz sunan sa alwajiz dan takaitaccen littafi rubutu akan usulul fiqh alwajiz a ga shi ji usulul fiqh na al-doktor Abdul Karim Zaidani sunan sa kenan sunan littafi na alwajiz dan takaitacce ya ce mujal abinda aka takaita amma ya ce mabasut to mujalladai za ka gani mujallad yo mako mako sadun nan yi tobbera sabu titi duge ne fa mo lubu lubu yo dani to dani ruwan arab yakto kun da kun ko ko jawab ku mu wadai kawai aba yayi masa mujalladai na biyar kada ba za ce marmu muktasar ga wannan rubutu sai dai mabasu wanda aka shimfiɗa bayani shi ne mabasu daga misal ne shimfiɗi mabasu wanda aka shimfiɗa jawabai bayanai aka yi shara'a sosai ma bayyana ayin manzurin wa manzurin wa muktasarin wa mabsutin da takaitacce da kuma da aka shimfiɗe shi aka yi bayani a ta fara har ya zama fannan akwai shadda saboda gane ka'idan wannan ana rubuta shadda a nan hatta fara har ya zama daga ƙarshe fannan mustaqillin ilimin usulul fiqh ya zama shi ma fanni mai zaman kansa fannan mustaqillan fanni mai zaman kansa shi ma
Tsarin da ana mun kawai dole ma.
tsara ya rasu da lai ta tsara fa kenan fanni ta tsara fa fanni dan har ya juya fanni Kai.
yana dai ba sarri amma kuma ba mana har ya zama fannin fanni mustaqillan mustaqilli mai zaman kansa kenan له كيانه ومميزاته fanni mai zaman kansa wadda yake kiyan a larabci shine fadiya ko shakhsiya mumayyizat kuma wanda yake ake abinda ake rarrabewa an gane bayani kuwa abinda gonar da ɗin canjin jirta gwabdo mai mare tools na kayan aiki da za a rarrabe kaza ga kaza da kaza da kaza rarrabewa tamiz daga tamiz ne shi kuma ومن ذلك معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها. نالك تيجي كما يرزق karanta ilimin usulul fiqh zai sa ma'rifatu ka san zai baka sanin kaifa yastafidul ahkam yanda zaka nemo ka haƙaƙo ka ƙwaƙulo ko ka zaƙulo hukunce-hukunce min adillata daga dalilansu dalilan su shi ne Qur'ani da hadisi zai baka dama ka san yadda za ka zakulo hukunce hukunce daga Qur'ani da hadisi amma ba ku usulul fiqi hawa ne kai baka da ilimin usulul fiqi ba ne kai ba abin da za ka gane yadda ya ka kwakulo wani hukunci a Qur'ani da hadisi ai ma tambaya kake haka ina ni shi ka kwakulo to yayin ka kwakulo kariya in dai ba usulul fiqh ya dinga bakulo ƙarya ba ni hukunci ba mun fi mun fahimci juna ko ne ma'arifatu kai kai tajidu kaga wannan duk abin da aka yi rubutu na akai irin waɗannan ɗin ne abubuwan ne ake koyar da yadda za a yi irinsa da kuma littafin da na mana bayani kwanan na zo mana da su kai wannan kaga alwaji ne ko na doktor abdulkarim zaidan na zo mana da al-mustafa ko na kuma zo mana da menene da da na zo mana da sura na nuna muku samfur ha المستشفى ده كمان إرشاد العلم ده كمان ده معالم المعالم في علم في علم الأصولي ده كمان كون جواكي هل مين هو المجمع ده هو ده مين هاي كم والله إذا من أمين يوم بدأ كذي listening kawai so listening bayan eh lalle ka zo da irshadul fu'ul ka zo kuma da me da al-mustafa ka zo kuma da me da al-ma'alim ka zo kuma da me ka tabi ga al-usul min ilm al-usul kila su al-wajizu na Abdul Karim Zaidan da sauransu wancan kuma na Ghazali aha da waye da sauransu sauransu akwai kuma na zo ma da al-muswadda duka bayan al-mustafa da inshar al-fuhul da da al-ma'alim azo da al-muswadda fi ilmi al-usuli da kuma al-wajiz yau na biyar to wannan dai da wato sai dake ci yadda za ka zaƙulo yana ba da daman sanin yadda ake zaƙulo hukunce-hukunce daga tushe wato dalilansu wurin dalilansu Qur'ani da hadisi wa yakunu dhalika bi dirasati ahkamil ahkamil al-fadhi to sai lura gaskiya sai lura ana sanin fa yadda za a zaƙulo hukunce-hukunce daga Qur'ani da hadisin nan fa wa yakunu dhalika hakan yana faruwa ne bidirasati ahkamil alfazi da yawan karanta hukunce-hukuncen alfaz lafazi ne lafzu hmm? nahu ka koma ka san me hakamu na alfazu ai allafzu daban alkalamu daban allafzu daban alkalamu daban samu zo kai wannan ba can babin na hauri to sanin hukunce-hukuncen alfazu na larabci zai baka dama wurin iya zaƙulo hukunce-hukunce a ƙur'ani da hadisi wa jilalatiha da kuma hujjoji da za a yi gano wannan komawa ga luka kenan malam da grama na shi da su suffix da su wannan ya ake kiransa a turanci ma misali tarihin abin nan morphology da su phonology kaga a turanci shi zai koya ma sanin yadda za ka jujjuya mace kalma da waye waye duka ne matsalar kalma ne to sanin hukunce-hukuncen kalma ko kalmomi da dalilinsu min umumin wa khususin to farawa da in an yi magana in ka samu kayan aiki sosai ka samu usulul fiqh za ka gane wannan magana da ake yi kan ami ne ko khasi ne ne umumin wa khususin da an yi magana cikin akamun alfasin za a gane wannan magana ami ne ko khasi saboda ka isar da saƙon yadda yake ka kifa mutane kana zo ana magana da wasu particular people ka zo ka gama ka ce duk kowane musulmi ake nufi a wannan maganan kamar karatunmu na fikku da muke yi na fikku ne ko eh a tauhidi wannan matsala wace sunna ce maganar da annabi ya yi nan gamawa ya ko ya keɓe ne wannan magana da ake yi da annabi kada yake ko da dukkan mabiyansa wannan magana da ake da matan annabi kawai ake ko da dukkan matan duniya ya ce ya nisa ana magana da ma yayin da yayin da za ka zaktu bin nisa sai ka ji wani yin magana Allah ya yi annabi ya ce ya kai wannan babban manzo sai kawo idan Allah bin nisa an nuna da annabi yake amma da duniya ake magana kasun yuradu bi yuradu bi al am to ka san wa'annan akwai wanda za a yi magana kuma da mutane gaba daya amma na mutum wasu ne kaɗan shine min umumin wa khususin daga am da kuma khas mas'ala ta jam'i da kuma kebewa a yi magana akwai inda ake nufin ami a yi magana ami ana nufin ami akwai inda ake magana kasi ana nufin kasi amma akwai inda za a yi magana ami amma kasi ake nufi akwai inda ake magana kasi ana nufin ami ka san waɗannan alƙur'ani kar ka zo ka gaba gashi an rubuce ka kasi ne amma kuma wallahi ami ake nufi akwai su da yawa alƙur'ani sai ba ya yi lazina wani zafi da littafi ne mai jima'i fas'awi ya zuke lillahi ya kuma bi in an kira sallah ku dare zuwa ga ne an bazo Allah shi ne sallah na juba kaga amanu aka ce duk wanda yake da imani ana nufin su amma cikin mu'minin na akwai mata har da su an kira su dole kenan su bi juma tunda juma farilla ne har da bayi ba bawa mu'mini yadda akwai mace mu'mina akwai bawa mu'mini har da shi babu yara muminai? na ce babu yara ƙanana muminai masu imani? to banda su ke kai har da su ake nufi? ba mara lafiya mumini har da shi ba mai jinya mumini har da shi ba wanda ake bin baki mumini har da shi duka waɗannan babu abin da ya tafi kuma an ɗauke su ba mata shi mumini ko duk mata shi kenan ba mumini ba ne kaga wanda mata shi zuwa zuma to wannan shi ne ai ami ana nufin me kasi akwai inda za a yi kasin kamar wancan da na faɗa da su a kira annabi amma ana nufin al'umman sa ya yi amanu a ya yi tafi ki za a lafi kullum hukunci shi ka za a yi a wanda annabi kawai ake nufi ka gane ba rumu a ciki shi ya za a yi an zo a tafsiri suka jance al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu magana da annabi yake amma abin da ake nufi al'ummar sa gaba da to sanin wannan umumin da khususin kira wa itlaqin wa taqyidin nan akwai hamza ba a tashi ba dole a tashi ba in ba ka tashi ba ya zama wa itlaqin kenan wa itlaqin kenan amma ka sa hamza ya zama wa itlaqin da israfi da kuma taƙayi su gome ne ha babu ruwan da fata ganin ɗaurin nan na me kusus ko in kuka bi mu sannu a hankali akwai ran da za ka zo ka gana rubuta al'amu wal qasu gaba da kan za mu yana ciki za mu itra wa tadhiqin nan shi ma in ka bi mu a hankali wata rana za ka ga mun sa darasi eh at-taqyid wal mutlaq shi ma yana da babi suna nan daban-daban ma za mu yi za mu bi su wani abubuwan da suke karkashin usul da take da to akwai isla da taqyid wai ina so dan hatta mana ne kafin ran da za mu yi kan babi mai zaman kansa tunda an kawo shi a sube a nan me isla kai ana yin magana wani lokaci a Qur'ani ko a hadisi magana ta a cikin zake kawai a sanje take ba inda ba za ta haɗa ba lungu da sako akwai kuma inda za a yi magana ga nan amma an kaidi an dabaibaye ta ba ta je wuri kaza ba ya wuri kaza kawai ta tsaya za mu zo filla filla za ka gani in mun je bada su har da ayoyi da hadisai za a kawo misalai a ta saba ba amma nan da yake zubi muke kafin a zo ainihin gundarin abin wato halaka an gane magana kuwa ko sai an ɗan misali kaɗan saboda ku gane ko da ɗan kaɗan itilaki misali Allah yana cewa a sari ko sari ka tumene ne faɗa wa ayyarwa da ɓarawo da liti na liti da ta mace da sun saka ku yanke hannunsu a wannan kalmar itlaki aka yi an yi itlaki an sake magana kawai hannu kawai a yanke hannu to daina an faɗi an yi kai an yi jamai bai iya inda za a yanke hannu ai kaga daga nan wuri ka fara zuwa yatsun nan duka hannu ne to ya za a yanke Allah ya ji a yanke kaga itlakin magana bai nuna iyaka ba ƙaiji ke amma da aka zo wurin wani wuri kuma sai muka ji Allah yana cewa ila kuntum ila salat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi kaga ƙaiji ke ya kuma in kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fusakanku fuskokinku da ku wanke hannayenku zuwa tsugurguma kaga ni kanji an kayyade inda za a wanke amma a can guri aka ce a yanke hannu an nan kuma an kira hannu amma an kayyade ga inda za a ya za a wanke duk mahaluki zai kuskura ya wanke iya nan har kafara to ya ya yi bidiya ya ka abuta Allah bai sa shi ba annabi bai sa shi ba ba malami a duniya da ita wurin da aka yi kaidi babin ta'idi inda aka kayyade abu yanzu ya ce shi ba nan ba ne misali Allah ya ce wani har zuwa cikin gurguma sai ya zo ya ce a shi a zo wurin rabin dantsi shi haka mazhabar da rabin to za a mako mazhabar ai kai ai waje da ita waje da ita saboda yana yi wa Allah shi Allah ya ce ya kawo aiki amma an kawo magana aka ce to malamai suna da dama koban shiga su ta ijtihadi ka san wurin yanke hannun nan akwai mazaban da suka ce ma yan yatsu haka kawai za a dan yanke kawai mazaban shi'a su ba yanke hannun zuwa nan eh ba yanke hannun zuwa wurin nan ko da zuwa da mutu da daga wani kikin a dawo daga turu wani shi ke nan wani a ya aika ya aika wani ba ma da kam nan ya ce a yanki haka da aka go taimawa ka san ayaka Allah ya faɗi magana kawai in waye in kuka kuka rasa ruwa aula masu mun bisa walam ta jima'a fa taimamu ne da tayyiban famsahu yuji yujuhikum wa aljihu sai aka shi ba sai ilal marati ko ila kana ba kaga nan ma aka zo kai dan aka samu kofar shiga tun da itlaqin magana haka imam malik yace ya wuya ya ya wuya ma shi ne farilla me hujjar da Allah da ya ce a yanke hannu hannun barawo ba annabi mun ga wuyan hannu ya yanke ba kaga shine hujja tunda nan ma Allah ya kira bai faɗi iyaka ba tunda mun ga inda Allah ya kira bai faɗi iyaka ba annabi wuyan hannu ya yanke to taimama ma tunda ba faɗi iyaka ba hannu aka kira kawai iya wuyan shafi ya ce ina ai kai mama ta gaji abin nan dai aka gari cikin nan in kana karanta tafsirai manya musamman a tafsirul kabir na imamu Fakhruddin Razi ya kawo wannan rikici rikici ce ina kai mama ai ta zo ta ta mai gurbin alwala ne daga tunda alwala wajibin ta zuwa gurguma ake wankewa kai mama ma haka ne yace to a hannun hujjar da ko wala hujjar ba masu malikiya suka gaya masa suka gaya musu ba ta hujjar ba don da haka ne tun da ta zo da mai taimawa ne da sai a ce to a shafa kayi ba a shafa kafafuwa a shafa kunne duk inda aka ce a shafa a wanke a a hannu sai a ce a shafa shi inda mai ya shi ya zo ne wannan daban wancan daban kowa ya faɗi naji dai wannan ya ce a'a mustahabi ne a yi kaza a ƙara da zuwa zuwa kaza kaza kai ga hudu ibnu al al-zahiri da ka zo ga cewa ya kai ku ni wahal da kanku wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wa ya kai ka ina din Allah ya ce hannu ba ruwanka da kwakulo ina ne iya san hannu ai ka san iya san inda inda ya kare in ka taso da kai ai ka san inda to ai kai kai wahal da kanka wai a alura ne a kuma ce shafo daga nan ka zo har nan ya haka ka haba ta jawo shi kawai ka karka da shi kenan yau ka gama hannu a to raga me yasa aka samu damar yin rikicin shiga a kawo hujjoji a kawo da daya saboda ne itilaki an kawo ganin a kashe to da an ayyade ba ka da iko ka sa da to dai za mu sai mun zo ba wana ta wa man so haka nan kuma za yi baka ya baka san na ku da man so kada zuwa ma tambaya kamar yadda na faɗa a zu idan mace kwana nawa ne ka ce shekara ne ba ka san an share aya ba mu wuce shi ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa gairi zalika da wani wannan wanda in mun zo cikin karatu duk za mu ebo wani wannan da ba kawo a nan ba tunda na ce na tattare abun da yadda za ku gane abu yadda in mun shiga kawai insha Allah sai mu kama kan steady kawai a ta tafiya فإنه يدل مرئك بإدراكه يستفيد من أدلة ال... فقه فقه فقه أقول كعب الله sauri ta haifi nawa min adillatil an ga wurin ko yadda na yi min adillatil fikhi an gyara ko so zai ba shi dama ya riski bi idraki bi idraki da riskan wannan abubuwa da gane su ya tafidu min adillatil fiqh zai samu da zai zaƙulu kan ba gaskiyar magana harshen larabci zai hankali a ga yin tafidun nan ban kai ne kila sai ka fassara shi da kila fa'ida ko wani abu makamancin wannan ko? Eh? ba haka bane. Ya kiro, in ba ma ya ji gari ba, kazo wanda bai san abin nan istilahat na malamin usulul fiqh ba zai zai ya karkatar da kai kai yi kawai. duk in ka karanta wannan littattafan haka ba ka ga abubuwan su in ka sai dai kalmar su shi kawai aha يستفيد من أدلة الفقه وأركانها زي أها، وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه وأركانها زي أمزاقه dalilai dalilan fiku da hukunce-hukuncensa wala jimu zalika illa bi tamakkulin sai da ulumi duk abin da muke faɗin nan gaba ɗaya ba zai samu ba ba zai kasantu ba illa bi tamakkunin ergonomic sai ka samu tamakkuni cikin ilimai ne tamakkuni dama ka tattara ilimai ka samu kafa ra'aka ka kafu a ilimi malaman da suka kafu a ilimi su ne wanda suka yi tamakkuni tama kana fi shayi wanda ya samu dama mai karfin da a kan fanni a kan abu ko shi ne ya yi tamakkuni kenan ya samu dama a cikin samun tara ilimai ɗaya kenan ba ilimi ba ba ruwan da ran juna ba na da kai nawa ilmu ya gode kawai ta hidin gel kappa ko ya magana ka yi rufi a yawan shawarar Allah wanda ya samu tajwidi to sai ya dauka gaba da duniya wanda bai san tajwidi ba bakin jami'i ne sai ta rena mutane bayan hannonin ilimi ba kawai kuna yan ke kinga bare kinga belle abin da suka kunsa amma da yayi islami an dai ko waye waye ya ɗan koyi ta biyu kaɗan shi ma wanda in an mata baya mu zai haukatarwa wallahi zai haure na manyan bayi Allah wanda sai ya babansa da dangin su su zo su zuɗe a gaban su ta ɗaukin karatu har su mutu bai ƙara ko ɗigo ba kuma bai ba su kuɗe shi ba ɗaukin karatun suna ya tara yanzu abun ya yi yazo kowa zai buga ya sa ya za shi ma zai a kira shi malam kawai shi ne damuwa mutane kawai ya zai yi wa mutane cuwa-cuwa ya sa kaya irin na malamai ya tafiya irin na malamai ya yi kokarin magana irin na malamai ya yi asiyaran irin na malamai dai kawai wani shi ba a kira shi ko malam ko shi ko usta amma ba ka an konko za su yi a cikin gwani to kamar yadda malamai suke cewa gwanda a zo ba a tambari a tara akan kabilantu da abu da an manye ta an ga ɗalibin allama sai ka buɗe baki sai a ji banko ne wallahi wani da maka irin yadda zuta maka yake sai an zo taro lifaffun sani na shi da aka zo taro ba in an ce min shi ne ake jira wallahi bare yin nan don ta yan jamban za ka da yan darasa irin na borori da shi ba kawai haka ya duk kiran da ne da shi ya ta yi gobe kon ana na ta tafi a yu farkon gani na cikin ana tafowa na ga wani nan da tsere haka yana kashe shi haka a cikin mutane na ta Yake wannan kan gashin gari ko gari ina jira ga wani zai zo ya zauna kan kujera wanda aka itse dadin ta aka tanade ta ta musamman ya ajiye wata kyale-kyale tana sama da ta sauran mutane gaba daya an ware ta ita kadai yanzu ana tattakin sunan da kankan yanzu don ta kaza kaza sai da mutu ya zai zaune a kai ya kamar mu mushi ne ya jamba da nake ko kam o o matu en koro ma ko ayo jori kankalla ware ku bi da mura ko ho eh ayo alan da aka kawo ma ma shi bon da hudu lokaci da hudu hudu ke ainihin ji idan kwamu ne a magana da malamin suke cewa ta kallon tura yi magana sai a gane waye kai an kai shiru kawai aka ta kallon ka ba a gane ba sai kai magana za a gane kai mai hankali ne ko wawa ne ko mai ilimi ne ko jahili ne ko halin manja ne rutawa da kai ko yarin ta kake da shi da ka fara magana za a gane kuma ba ta ilimi ba ne za a gano dai ina ne ajin ka yake amma in kana shiru ba za a yi hukunci to a takaice tara ilimai ba ilimi ba ilimai fannoni kenan da ka ji akwai fanni gaza ce kaka ne ka kuma wallahi akwai wanda Allah ba su dama baiwa na iya kankan da kai a malamai wanda ko ka fi shi sai ko sun fi ka in sun gano kana da wani abu da ba su da shi za su ba za su ji nauyi ba za su ci kunya ba za su yanzu ka nuna musu amma sai wani da wani Allah ke ba wannan baiwa ka bi shi ba a wasu fannoni har shehu ne akwai masu yin haka akwai shehin da aka fara shehin cikin shehanan su bai a kano an ce a wannan fanni na usulul fiqh akwai almajirin da ya zama gago a ilimi almajirin ya bude halka yana koyarwa a wani wuri yace a almajirin ya dawo da halakan nan gurinsa ana karatu saboda shi ma yana karuwa shehin sa ne a ilimi da kuma dalila amma da yake wancan din akwai inda yake ya samu usul fiki ya kore ya zama special expert ya ce to sai koyar ya zo wurin sa a gidansa halaran sa a zo a koyar a wurin ya ce saboda shi ma ya karu ko bai dore ba haka yi fata a ga da wani ne saba ma'almajirinka haka yake haka ba ce sai wallahi da yan yan yaran mai yaran mai dubu da muka zauna da su gida da sai in kira mutum ce zo nuna ne mai ne nan me ka sani a nan garabi sai su ta dariya suna wani yana rigidar ba zan tambaye shi ina aji uku a jami'a sai su ta dariya sai gaya mini kawai in wata kalma ta gagara a turanci ina cikin karatu na wani zai ce ka san wannan wanda da yake nufi in ya sani yace ya sani bai sani ba in ne yoyi kuma haka in ka ji sai ka ji ka ji baka gane ba ka tafiya baka gane ba kuma ka ji jiki amma in ka samu wani ko ka ji shi kake gani to in ya nuna ma ya zama malami ka nan gamsu ko za ka mutu to ɗaya kenan kamar kuri cikin ilimbai wai harafin niyya babba kenan mutum ya tsarkake niyya zuciyarsa ya zama mai kyau kafin ya samu ya iya fi da hukunci ko kuma hukunci jatta niyyarsa yadda la kenan shi ne wannan kawai la ku kira ne shi kuma mun san yadda ake yin sa ake gyara shi da ziki ko musamman da alkalmar su sharaba la ilaha illallah wala amalu lillahi ta'ala da yin aiki dan Allah dan abin da zaka yi kai dan Allah ba ruwanka da mutane su yabe ka ko su zage ka su yi duk abin da suka da dama kai dai kai dan Allah kai ka ji tsoron zaki su karka nemi ya mun su mun kirkan wannan sai na Allah ce babu wawa a duniya kamar mai jira mutane su yi shi a Allah ba babu wawa a mutan a cikin mutane kamar mai tsoron mutane su zarge su ba Allah ba ji sai na Allah a kawai ba wani ba Allah ba me don ya yi kan Allah bai yi ka ba ya yi banza shi don wani ya aibata ka amma Allah yana tare da kai me me ya aibata wanda yi kamar don kula maka ko ne bai ganka ba bai da mun tsira sai baci kai ta don kulan ka har ka mutu bai ganka ba sai in zaki kai ne ne wa ba wa ta'atihi bi awamirihi yin aiki don Allah da kuma mai biyayya cikin dukkan umarninsa kai ne kake neman zama mustahidi amma zuciyar ga ba ba ka samu fannoni ilimai ba ɗaya kenan na farko ba ka da wani karance karance da kai na fannoni wanda za mu zo mu faɗi fannonin da ake so ka tara kan ka zama mustahidi mai fatawa ko kuma wanda zai iya haɗa mazhabobi ya aro can ya aro can sai ka hada wasu ilimomi ba zuciyar da bayan baka tara ilimi ba na farko zuciyar da ba kyau ko wani aiki da ke yi wajen mutane su yaba maka ko kuma kana yin sa don tsoron kar su gaje ka ba ka ana ganin kana sake layi umarnin da Allah ya yi ba ka bi wajinabu manahihi kai ne sanci hane-hanen ubangiji sai ya zama ba ka ga Allah ya ce ayi kaza ba kullum ana jin ka ku yi kaza ku yi kaza Allah zai yi umarni amma ba ka yi zakara kenan sannan Allah ya hana yi ba yana gidan tallafa a gidan zama Allah ya hana kaza ya hana kaza kullum ka ji da kuriya da haka amma kai kuma kai ka lantsa ba kana kuriya kana ji abinda Allah ya hana hakan da ka zama mushtahi mai zaɓulo gunji wani gunji da ka zaɓulo gaba ɗayanka damuwa to ga babban wa kasratul muraqaba da yawaita muraqaba me muraqaba ha muraqaba me muraqaba zama wurin Allah kullum ga kada inna ka kana alaikum raqiban ga ka ga Allah duk inda ka shiga kana kan ya duba ma ido ka yana kallon ka ko ina ka shiga sama ne kasa ne duhu ne hakke ne cikin jama'a ne kai kadai ne duk abin da zaka yi kana kaddara ka sunan yana kallon ka kamar yadda aka ce wani mutum zai sallah ana yana son ta karbu susceptible ya kaddara ga ga Allah a gabansa ga annabi Muhammadu a damansa ga jibrilu a hagunsa ga azra'ilu mai daukar rai a bayansa ya tsaya kuma ga Allah a gabansa zai sallah ya kake tsammani duk wannan sun saba kamar video coverage suna kallon su kayan ba zai haka da a ba zai yi wannan sallah duk wanda ya yi muraƙaban waɗannan ya tabbar wala ne wala wanda daga ɗaya baki ya ƙera wa waɗannan buka ana kuma da shi kai da ya zaki sama da wata kalma yana yi ne kawai so للوصول إلى علم لدني to idan ka samu muraqaba ka samu daga farkon nan tara ilimai jaddaniya aiki dan Allah bin umarnin Allah ne zantar hayayen Allah yawan ta muraqaba dukkan nan ka same su lil usuli dan ka samu tabbatar da lil usuli ila ilmin ladunniyin don ka samu tabbatar da ilimi ladunni Allah na bada ilimi ba tare da malam ba amma sai ka tara waɗannan sharaɗin samun ilimi ba tare da malami ba tsoron Allah in ji Allah wata kullaha wa yu'allimukum Allah Allah bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah in ji Allah da kansa sai ya ba ku ilimi wata kullaha wa yu'allimukum Allah haka ta tabbatar da ilimi da dubbi irin wanda su shiwa Ibrahim suka samu. Kwarai da gaske, haka kawai nan ba ta mara da daddare sai ka nike kan banni, ya taɓa shi. Kan gari a waye kawai sai fitar muku da littafi. To ilimi da dubbi ne irin nawa kazu ko khizu abokin annabi Musa din wanda labarin da ya zo cikin suratul kahf kaga abin da ya fara faɗa kenan Allah ya ba mu labari yace abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman mu muka karantar da shi ilimi da duni daga gare mu ba tare da malam ba to in dai kai kiyaye waɗannan za ka samu ilimi da duni wanda kawai sai kai ka bada fatawa a rika ganin wannan ganiwa ya ake mai ne duk tambayin da aka masa ya bada amsa kuma yake ji duk duniya ita ga duniya duka haka amsa dai irin su maulana shattai duk yadda ka mutsa tambaya ka dunkuro ka jiye bota sai ba ka amsa dai da kai saboda ilimi da duniya kuma wallahi tallahi sun zauna irin su wallahi sun zauna su hawa ne ana musu ana cimta musu ilimi kake a lokacin da suke zaune shi ya sa ka ga shehi zai zauna kan karaga daga cin abinci har maulid har a yi sallah yana magana bai daina ba an samu ilimi da bibi da ya hararo abu haka zai rika faɗin ta kawai kai ko za ka mutu abun ba zai zauna kai ta kawo shi haka ba da zai yiwu ba kana kallon da kungiya insuhum wa jinnuhum awwalu mu'adilu suke yin taro na kasa a bakan gari ya waye sai an yi malami goma sha bakwai kusan ashirin wani lokaci suke wa'azi amma da bai bai kare ba haka suke gajiya su su tashi na rantsi da Allah har wa'azin haɗe wani wanda shi ne kamata masu manta amma da maganar direka kowa ya auka amma wallahi da lai kowa ya yi magana nan ma wai da alarama mai taimakawa ya jawo ayoyi amma wallahi sai abu sai dare ya karewa duk jama'a goma sha ɗin na kusan ashirin na kowa ya yi magana ta kare dare yana jiran su amma maulana ne ya zauna sai ka gai garin ya waye bayanin bai kare ba sai a ce to Allah kai wani kuma kuma ga wai ai muna zuwa muna gani ilmin ladunni kenan wani wurin wasabi ba wahabiyar kaga wani da mai jiko wani tun babban sanar wani to hasken wahabiya ke da ku wa nurun da wani haske wahabiyu wanda Allah ke bada shi cikin zuciyar ka kamar yadda Imam Malik yake ilimi haske ne Allah ke jefa cikin zuciyar bayi in ya jefa maka kawai sai ka kana gane karatu malam in ban jefa maka ba kai san dukawa abun yake shiga kaba kaba ayi la haula ne ayi kaduku kuka ne ayi wannan ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا به أي شو أبنا ولا قداتنا داود سليمان علما وقال هب من أجر بجر بجر إنا Imam Malik ce wallahi asiri kuna karatu da mutum ba ajin ku daya kullum da tare za ku zo tare za ku tashi amma a tare a tare a tare mut sai ke kawai kuna a tare a tare ina ya wuce ku ba ko kuran da bara ku gani ba ya zama mara ya mara a dam a dam dam ko malamin na kure ne dare a ce malamin daban ne na ma- na wancan yaji amma sai za ma ne ya barka a dam dam da har in mina zaman ba wala ganganta ko to a take sai yan uwa haske da Allah ke baiwansa kyautansa in ka in ka da yawan ta muraqaba Allah zai sama shi a zuciya wallahi dai ya hayyata dan ka from nowhere a andata da kuma haka ba ta da ai ko sai ya yi kamo kawai ta yi bayan bo to sai na ai ga yori kom taba taba har shafta da kai in ka ma dai wallahi ya ko me dan ko ko ne kwa ba za ga wanda yake shi kan in ya sake faɗuwa ya faɗi ya faɗi biyu ya faɗi yake shi ne ka'idar alƙawari uku repeat a jami'a yake yana ƙarawa zai kakkara kayan da gaba da kuma gida Allah bai sa zai ci abinci a koko ba ya ce kama wani ko noma ko nema ko ko kiwo sai ya ga baban ka kawai nema masa sana'a kawai saboda boko nan Allah bai rubuta daga daurul makus cewa zai ci abinci da ita ka hanta kansa ba shi ana yin shekara hudu a jami'a yanzu shi shekaran da yake shekaran da bakwai ba ba abin da ya fahimta kullum ne kai yana fahimta kawai Allah ne ya nuna masa kawai ba wurin ci abinci da bane shi kuma ya kauri kai da ba shi sai ga shi da haka ya kusa shi kan bai bai bai to ban san dai a kai dan adawa duk da bokon su nan amma wani kaga saka ga to wa nurul wahabi da wani haske wanda Allah ke bada shi min Allah ta'ala wanda ke zuwa daga Allah ta'ala li qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam abinda ke tabbatarwa Allah na bada ilimi ba tare da malam mutum annabi ya ce man amila bima alima duk wanda ke aiki da abin da ya karanta aiki da abin da kake karanta wannan shi zai baka ne a wurin da hullahu da ilma malam ya'lam Allah zai gadar masa da wani ilimin da bai sani ba bai san shi ba bai je wani karatu ba haka Allah zai gadar masa shi saboda aiki da dan abin da ya karanta shi yasa sabai suka fi mu malam
ta ji aya in ya karanta ya haddace ta da zai wuce ya kawo ko ta gaba duk hukuncin da ke karkashin ta sai ya tabbatar kafin ya wuce ta gaba
mu ba sai haddan baɗi kawai ila an san fassara ma kamar yadda na saba gaya mana akwai ma- malamai ga azunan malami ne amma baya jin umarnin Allah baya nisan kan hannun Allah ba ruwansa shi kam ya ɗauka kawai sauran wani da yake gaya wa Allah ya ce annabi ya ce nan su kan aka ɗaukar wa Qur'ani ban da shi wallahi tallahi da yawa wani malami in yayi aiki na rantse da Allah ko kifaffen jahili murakkabi ba zai yi aikin ba na yi sallama da wata rana gidan wani malami kawai da na ga wani ɗanyen aiki da yi wallahi boki ne ma ya ɗauko da ruwa ya juya kan akuya da malami ne har tafsiri yake yi da tara jama'a cikin sanyi wallahi boki ne kuma ya juya wa to akuya tana da hankali ne kaga ya nuna ilimin yake da shi babu hankali a tura da ɗigon ruwa ɗaya ta ɓata sai ɗaya ɗaya tana kalle saboda mugunta ka zo wai kai malami wai ka zo ka juye mata gomshin ruwa gaba ɗaya kan wai wai ke nyamani mai shondi ruwa mana amina duk wanda ya aiki ma alima da wanda ya karanta auren kawai lawa da ilima Allah zai gadar wanda da ilimi ma rage alim ilimi ka bai sani ba to an ba da zuru shi ke ko mun ba da tafiya wannan bisharar fage muke me sunan babin da muke wa zai usuli wanda ya shimfiɗa ilimi da fara a ƙarƙashin wannan ne ake ta wannan ba mu gama ba kuma na ga in mun ce za mu ci gaba gurin tsayawa ba za mu iso ba wurin abin da ɗin zai cika shi yasa sai na tsaya wurin da ya kamata kan hadisin nan sai sati mai zuwa mu kawo shi ran da duk muka shiga ilimin za ka gane rashin yin illan rashin yin sa kamar na tajwidi ko na hau na hau kam tukun na ne zuwa da mu ba ku fara kaga dai jiya na ce muku da da ake mun shiga irabin nan ina da fati mai zuwa karfi a shi na ce a yi muraja in na tsaye na ku da aikin daidai dole ke zai a yi a lera babu na ina ke lera gudu ba تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك لا إله غيرك نستغفرك